الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة شاشدة قوة ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam shekara hudu, wanda ya dace da shida ga watan shida shekara ta uku, miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam ci gaba da karatu a cikin littafin al-wutriyat Uh, a wannan darasi na hamsin da biyu za mu tashi farkon shafi na ɗari da uku inda yake cewa wa adha lahu arshul muhaimin barizu wala malakun illa wa an zaka ajizu فجاء وفيه للمعالي جرائز أطوف رؤوف محسن متجاوز حيي حليم ذو جلال مرفع إلى جنة الفردوس يدعو محققا فمن لم يجب دعواه مال إلى الشقا سعيد بنصح العالمين تخلقا عكوف على الإحسان والفضل والتقى وهل هو إلا للفضائل مجمع ترى أحمدا يا طالب الفضل معدنا فما قال لا عند السؤال ولا انثنى ولا كثر الأموال حرصا ولا بنا عري بري من ملامسة الدنا له الزهد زاد والتورع مشرع بأرياكه الأمياه فيها عذوبة وبالترب للأعداء منه مصيبة وحيث دعا الأشجار فهي مجيبة عجائبه في المؤجزات عجيبة إليه يهن الجزء والضب يخضع آه الوراق yake cewa ko ibnu rushaid wa adha lahu arshul muhaimini al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala al-muhaimini mai tsaron bayi wa adha ya zamo lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama barizu wato yana mai bayyana ko kuma shi mai bayyana ne barizu labari ne akan kaddara masa mubtada da huwa ai wa adha wa adha lahu arshul muhaimini huwa barizu sai ya zamo bai zamo kenan ainihin labari na na adha ba domin adha tana daga cikin akhwatu kana to akan kaddara basa wato damiri domin ba haka ba to bai kamata a ce barizu ba sai dai a ce barizan da an ce barizan sai ya zamo kenan sunan adha to amma tun da an masa dhamma to sai a samu waccan mafita sai ya zamo jimla din a ita ce matsayin wato ismu adha kenan sai ya zamo lahu jaru wa majru shine labarinsa wa adha huwa barizun lahu arshal muhaimini sai ya zamo haka za a yi tawilin zancen to wa adha lahu arshul muhaimini barizu wato wannan lokacin da aka yi mai iraji da shi kenan al'arshin Allah ya kasance mai bayyana gare shi wala malakun ba a samu wani mala'iki ba illa ajizu face mala'ikan ya gaza kaiwa ga wannan mataki an zalika an zaka daga wannan matakin ana ba wani mala'ika da ya samu damar kaiwa ga wannan matakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai gare shi faja'a saboda haka sai annabi ya zo gara'izu halayensa na ɗabi'a wa fihi sun tabbata a cikinsa ko ga shi annabi lil ma'ali wanda suna shiryarwa zuwa ga darajoji maɗaukaka duk wata ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam to za ka ga kyakkyawa ta Allah ya ƙawatar da ita gare shi kuma hatta wato al'ummarsa da za su yi koyi da shi a wayannan ɗabi'un to za su sada su zuwa ga darajoji lil ma'ali a tsufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsananin tausayi ne ra'ufin mai tsananin rangwame ne muhsinin annabi sallallahu alaihi sallama mai ihsani ne mai kyautatawa ne mutajawizu kuma annabi mai yin afuwa ne mai ƙetare laifi ne in an maka aka masa laifi to baya ramuwa dama ita ce al'adan manya hakko yaushe shi babba to baya ramuwa amma a yi maka abu ka ce kai sai ka rama to wannan ɗabi'a ce ta ƙananan mutane amma duk wanda an babba to yakan siffantu da afuwa shi yasa zaka ga Allah subhanahu wata'ala ya daga cikin sifofinsa shine kau da kai akan wasu abubuwa da bayi suke yi ba komi ne in mun kai Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki mataki a kanmu ba to haka ake son mutum ya zama duk sanda ya zamo kana sama ga mutum to ya zamo kana mai kau da kai da yin afuwa akan abubuwan da wato ke faruwa. to duk sanda mutum ya waye gari yana damuwa da a nemai kaza a nemai kaza a nemai kaza to sai su shagaltar da shi zuwa ga inda ya tunkara to hayyun annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsananin kunya ne halimun kuma mai tsananin haƙuri zu jalali ma'abuci girma muraffa'u annabi abin ɗagawa ne ila jannatul firdausi zuwa aljanna ta firdaus ya da'u manzon Allah yana kiran halittu muhakkikan kuma yana mai tabbatar da cewa lallai in an bi shi to za a samu aljanna faman lam yujib ba yajib ba ne faman lam yujib daga ajaba ne yujibu faman lam yujib duk wanda bai amsa da'awahu kiran manzon Allah ba to mala ila shaqa wannan ya karkata zuwa ga tabewa eh shi ya ce ba ruwa ne da kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwa ne da hanyar manzon Allah to kaga wannan tababbe ne dan wuta ne sa'idun manzon Allah mai taimako ne bi nushil alamina ta hanyar yi wa talikai nasiha ta hallukan kuma abin ya zama masa kamar ɗabi'a wato nasiha ga mutane ko ga halittu to ta ma zama wata sifa ta ɗabi'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe mai nasiha yake shi yasa ya ce addinin nasiha addini kacankom ya tattara ne akan nasiha akufun annabi sallallahu alaihi sallama mai lizimta ne alal ihsani akan kyautatawa wal fadli da kuma yin falala wattuqa da kuma tsoron Allah idan an ce al ihsan shine ka saka ma mutum da abin da yafi karfin abin da ya maka ita kuma falala shine kawa mutum kyauta ko ka kyautata wa mutum ba tare da wani dalili ba shi kan shi an tambaye shi me yasa wane ma kaza yace to ni dai haka kawai na gani ya bani kujeran aikin haji ko ya bani gida ko ya bani kaza ba dan wata alaka da tsakanin su ko wata hidima da ya masa ba wahal huwa shin wahal huwa manzon Allah ya kasance wani abu illa majma'u face mahar haɗa lil fada'ili ga falala ma'ana in ka kalli zatin annabi sallallahu alaihi sallama to kamar ka ce ba abin da ya tattara face falala shi yasa komai nasa falala ne tara ahmadan saboda wazani tara ahmadan kana ganin annabi muhammad ya qal ma'adina maɓuɓɓuga ta alkhairi sanadari na alkhairi wurin fitowa alkhairi shine ma'adina asalin saurin tonin zinari to manzon Allah sallallahu alaihi sallama kana ganin sa a matsayin maɓuɓɓuga alkhairi inda alkhairi ke fitowa ya qalibal fadli ya kai mai neman falala ya kai mai neman falala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta alkhairi ta taimako da abin da ya shafi ma'addi kamar dukiya ko addu'a da sauransu fama ƙalala to shi yassa cikin abin da ake roƙon annabi na falala ko na taimako to ba taɓa samun wani ya tambaye shi ƙalala ya ce ba a'a ba babu ko ka yi haƙuri ba ba zan bada ba e, shi annabi ba taɓa jin ta fito a bakinsa ba lokacin da aka neme shi ko aka roƙe shi inda su'ali lokacin da aka yi masa tambaya ko aka roƙe shi in akwai nan take zai bada in babu kuma zai ce a ɗan jira kaɗan walansa na kuma annabi bai taba juyawa baya ba bai tambaya tambaye shi kawai sai ya juya baya kaga alamu ya nuna baya so annabi baya haka to shi yasa ya ce tara ahmadan ya talib alfadli ma'adina wato kana ganin annabi ko kana sani sai a fassara tara nan da ma'anar alima kana sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin wurin fitowar wani alkhairi na taimako ya kai mai neman wata falala daga annabi to sai fassara wannan abun sai ce fama qala in la inda su'ali annabi ba a taba tambayar sa ba yace la babu hmm? walansa na kuma bai taba karkatawa ya juya baya ba don jahaushin an tambaye shi saɓanin kai mutum ya zo ya roƙe ka yau gobe ya roƙa jibe ya dawo to sai ka juya to shi annabi ba haka yake ba ba ka ganin canji a fuskarsa wala kassara amwala haka annabi bai tattara dukiya ba ya ajiye hirsan saboda kwaɗayinta wala bana kuma ba ga annabi ya gina wani ƙaton bene ba na gida duka annabi bai yi haka ba kuma yana da ikon ya yi annabi yana da ikon ya tara dukiya amma bai tara ba yana da ikon ya gina gida amma bai yi ba to saboda haka ariyun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nisanta bari'un ya kubuta min min malamasati duna daga zozayya da ƙasƙanci duk wani abu da ya shafi ƙasƙanci to manzon Allah ya baranta daga gare shi ya nisanta daga gare shi ya kubuta daga gare shi to kaga yana daga cikin ƙasƙanci ma a roƙe ka ka ce babu ko ka ɓata rai ko ka ce a ba zan bada ba lahu zuhudu manzon Allah yana da gudun duniya zado a matsayin guzuri gare shi shi yasa can bai tara dukiya ba don duk mai gudun duniya baya tara abin duniya inda da ya samu rabewa yake to az-zuhud gudun duniya lahu zadun guzuri ne ga manzon Allah wattawarru shi kuma tsantseni mashara'u godabe ne na annabi hanyar annabi ce annabi yana taka tsantsan ga al'amarin duniya sannan al'amyahu jam'u ma'in ruwa fiha azubatun daɗi da sanyi ya tabbata a cikinsu bi ariyaƙihi lokacin da aka ga ya tofa miyansa sallallahu alaihi wasallama jam'u riƙin akwai rijiyoyi da dama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a ya tofa to tun daga wannan lokaci sai ruwan suka kasance ruwa masu daɗi sannan a wa musibatun musiba biturbi da turɗa lil ada'i ga maƙiya lil ada'i ga maƙiya minhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana ƙasa turɗa ta zamo musiba ga maƙiya su ne kafirai irin su abu jahal shine lokacin da aka je a yaƙi lokacin da ya jefa musu ƙasa yaƙin badar wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to wannan ƙasa sai ta zama musiba gare su suka makanci ba sa gani sai aka ci nasara a kansu wa haisu lokacin da da'al ashijara annabi ya kira itace fa haya mujibatu sai ga su suna ansa kiransa ajaibuhu ababin mamaki na manzon Allah ajibatun wato masu ba da mamaki ne fil mu'jizati cikin sauran mu'jizoji na annabawa idan ka tara mu'jizati na annabawa kakaf to za ka gani annabi sun fi ban mamaki akan ragowar da sauran annabawa da manzanni sai ya ce aljizu wato kututturin iccen dabino wa babbu ko kuma aljizu kututturin iccen dabino ilaihi zuwa ga annabi ya hinnu yake shauki lokacin da annabi ba buga masa mimbari ba to wani icce yake dafawa yana hudu ba a cikin masallaci to da ya samu mimbari sai ya daina abin nan sai aka ga wannan kututturin yana kuka yana shauki yana nuna damuwarsa saboda alkhairin da ke zo mai yanzu ya yanki kaga wannan mu'jiza ce haka nan wa babbu an ga damo ya khaba'u yana kankan da kai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya zo ya bayar da shaida akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani da ya ce shi ba zai imani da annabi ba sai in an nuna mai wani abu to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan ƙwaro da tare da kai damo idan ya ba da shaida za ka yi imani ya ce sai annabi ya yi masa magana sai damo ya ba da shaida ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah nan take shi ma sai musulunta to lahu mu'jizatun manzon Allah yana da mu'jizai bahiratun masu rinjaye ta sunuhu wanda suna tsare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tsare shi daga sauran abubuwa na aibi ko illa to shi yasa azzubabu quda fa mastata'a bai samu iko ba ya sahi ya kai abokina ya shinuhu ya illata annabi sun ce cikin mu'jizatu na annabi kuje baya taɓin jikinsa haka malaman sira suke kawowa duk da ta fuskar isnadi malamai na ganin abin bai tabbata ba amma dai ana faɗa fama an yi bali annabi ai baya damuwa baya kula domin wal aliyu Allah maɗaukaki ya zinuhu shi yake kyautata lamarinsa shi yake ƙawata shi komai na annabi daga Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama komai na shi sai ce sahabuhu sahabban manzon Allah iyanan ƙarara ra'atuhu sun ga manzon Allah wa yaminuhu alhali hannun daman annabi anamiluha yatsun daman nan nashi ya ce alma'u ruwa yamba'u yana bubuga min bainihi ma tsakanin yatsun sahabbai na kallo na kallon ikon Allah ya ruwa na fita tsakankanin yatsunsa sai ce bi ahmad a dalilin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dinin shirki addinin shirka na su abu jahal ƙade ba na zuruhu ƙaryarsa ta fito fili ta bayyana an gano cewa ba addinin ƙwarai ba ne sai mutane suka ƙaurace masa bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'un nahari ruwan gulbi gido suka ƙafe wanfakka sai ruhu kuma gudun ruwan ya gushe an kaga ya daina gudu wato irin gulaben su ainihin sauran kasashen nan na kafirai na su rum din nan da sauransu wayannan gulabe na su ƙabilar sawata to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya sai aka kai wannan ƙorama ta faƙi shine gido wa gidal ma'u wan fakka ai wa ƙafa sairu sai tafiyansa ya tsaya shi ma wannan kaga alamomi ne na mu'ujizati na manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiran su da al-irsahat wa kana alal kuffari hatfan zuhuruhu zuhuruhu bayanan manzon Allah wa kana ya kasance alal kuffari ga kafirai hatafan mutuwa shine alhatfu ala nuruhu hasken manzon Allah ya ɗaukaka wata la'ala kuma hasken ya ƙara haske lailatal wada'i daren da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amsa annabi ya kasance bihi a dalilinsa kursiyu kisra wato gadon mulki na sarki kisra sarkin faris yuza'za'u ana motsar da shi ma'ana ne masa barazana kamar cewa zai sauka kan wannan wannan kujerar ta mulki kuma ƙarshe haka abin ya tabbata sai ce a yaji mulu anhu sabru asabru haƙuri anhu daga barin haɗuwa da manzon Allah a yaji mulu yanzu wannan abu ne mai kyau a ce mutum ya jure ya ƙurƙurtar da rayuwarsa dangane da rashin saduwa da manzon Allah yanzu wannan abu ne mai kyau alhali wal umru rayuwa zahibu kullum tafiya take yi kai gaskiya wannan haƙuri ba ba abu ne mai kyau ba wa an'amuhu sa'annan ni'imominsa tuhuda ana bayar da su kyauta lana gare mu wal mawahibu da kyaututtuka masu yawa shine na shirya da ya zo da ita da kuma addini da ya zo da su su ne ni'imomin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan majazan ne domin dukkanin wata ni'ima daga Allah take sai ce fama za a ta'anni to me dalilin jinkiri na mutum ya tsayawa yana shawarwari ya tafi ko kar ya tafi alhali wata sabubu wajibu riko da sababi wajibi ne a ba za ka ce a to kai dai kana son annabi kai dai ba za ka yi komai ba to kaga wannan jinkiri ne a dole sai ka yi riko da sabab sabab na samun tsira shine ka bi annabin ka yi aiki da abin da ya zo da shi sai ce fajazibu ga can ƙarshe akwai wawun da alif gaban ba'un ɗin nan fi'ilu amrin ne to akwai domirul jam'i shine wawul jama'a gabansa fajazibu saboda haka ku fizgi inanal matsaya ragamar raƙummanku ya rijalu ya ku waɗannan mazaje ma'ana maza-maza kowa ya jalin zamin raƙuminsa ila sayyidi ila sayyidi zuwa ga shugaba wanda yake lil haƙƙi yana shiryarwa zuwa ga Allah sannan kuma fil halƙi ga halittu ya shafa'u kuma yana cetonsu ranar tashi alƙiyama sai ce turali ila ƙabril habibi ina atun i'anatun ya ce turali a tura ana yi min zato wato ana yin zato gare ni i'anatu na samun taimako ila ƙabril habibi idan na samu haɗuwa da ƙabarin masoyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin anemin tsammanin zan samu taimako wahubbi lahu alhali so na ga manzo sallallahu alaihi wasallama li mazhabu shine mazhabata wadiyanatun kuma san manzon Allah addini ne a wurina faya mallahum innal habibi makanatun faya ya kai ya waɗanda lahum ya tabbata makanatun daraja lahum gare su indal habibi a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya ku waɗanda suna da matsayi a wurin annabi ya ce ahittu ilaikum ina alkawali da ku, ina mai riƙon alkawali da ku, ya ce, Indakum li amanatun, akwai wata amana tawa a wurinku, ku kula da ita, ku kiyaye ta. Wace amana ce, Ada'u salamin, in kun je ku bayar da gaisuwa ta, lil habibi ga annabi masoyin Allah, haka masoyin duk wani mumini. mushaffa'u kuma wanda yake mai ceto ai huwa mushaffa'u akan kaddara shi ma zamiri shi ma sai ya zamo labari ne mubtada ɗinsa abin kaddarawa ne ko kuma a kaddara fi yaumil qiyamati mushaffa'u wanda yake a ranar tashi alkiyama mai ceto ne ko huwa mushaffa'u fi yaumil ƙiyamati shi mai ceto ne a rana gobe ƙiyama to in kun je ku isan min da ma'ana gaisuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duka wannan dai bayani yake yi dangane da matsayi na annabi da kuma bayyana soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma nan za mu kwana insha Allahu ta'ala ba wai yana nufin haƙiƙa ba cewa in ka je ka kai ziyara kabarin annabi ka cewa ne na gaishe shi yadda wasu 'yan bid'a ke yi to wannan ba addini ba ne bai tabbata ba cikin shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubuwan da manzon allah ya karantar ko shari'a ta karantar idan za a kai ziyara gare shi abubuwa ne sanannu da su ake kira da a ziyaratu shari'iyya zanen ka duba babin ziyara to duk za ka gansu duka za ka gansu malamai sun yi bayani a cikin littattafai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته